أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan wani musulmi tare da ku muna ƙara jaddada godiyarmu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halicce mu ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu ɗimbin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wata'ala ya yarda ita wadda kuma take ba mu samun damar yin ayyuka wanda Allah subhanahu wata'ala zai yarda su da fatan Allah ya karɓi ayyukanmu mu samu rabo mai kyawu a wannan duniya ɗin kun mu samu babbar dacewa a ranar lahira bi idinillahi ta'ala alhamdulillah yau gashi mun kawo inda za mu kawo mafhumin adalci don mutane su gane shi da kyau da kuma wasu dalilai wanda suke nuna cewa lallai Allah adali ne kuma in Allah ya bamu iko kuma cikin wannan dai darasin za mu kawo shubohi wanda mutane suke fama da su a cikin kwakwalensu wanda suke nuna cewa Allah subhanahu wata'ala kamar suna ganin bai yi adalci ba cikin halittun shi da farko dai menene ma'anar adalci adalci ya zo da ma'anar i'ta'a kulli dhi haqqin haqqa da larabci kenan wai ka ba duk wani mai haƙi haƙin shi shine kai adalci wannan ma'ana ta farko kenan amma akwai wata ma'ana wadda tafi wannan ma'anar faɗi ita ce inda suke cewa wada'u kulli shay'in fi mawdi'i aza duk abin da ya kamata aza shi a wurin shi kaga wannan ta yi waccan haɗi saboda waccan ka ba duk wani mai haƙi haƙin shi tana ƙalƙashin aza komi a wurin shi aza komi a wurin shi shi ne mi shi ne kayi wai adalci komi ka aza shi a wurin shi kayi adalci kai ko cikin gyara ɗakin gida ne wurin kaya akwai inda ake aje wurin kaya na sanyawa akwai wurin da ake aje kujerun zama akwai wurin da ake aje kwanoni ko ina da wurinsu ba yi yiwuwa a ce canza musu wuri in ka canza musu wuri kamar baka yi adalci ba wurin tsara gidanka haka nan yaranka kowa da irin matsayin shi in kana da 'ya'ya da yawa shekarunsu ba ɗaya ba ne dole kuma wurin kula da su ya kasance kana yin komi a wurin shi baka cewa abin da ɗan ƙaramin yaro yake iya gamsuwa da shi shi za ka ba babban yaro ba yiwa in ka haka baka aza komi a wurin shi ba magana kana aza ta a wurinta ne kai komi na rayuwa idan ka aza shi a wurin shi masu hankali sun sani kai da kanka ka sani ina ne ake aza komi a wurin shi ka san komi na da wurin shi to ka aza wannan abin a wurin shi shine kayi adalci wannan ita ce ma'ana wadda ta game komi wadda ta game waccan ma'ana ɗin ta farko sai kuma ɓangaren Allah subhanahu wata'ala shi ma wannan ma'anar ake bashi shi ma yana da irin wannan ma'ana ɗin ko kuma mu yi itikadi cewa Allah subhanahu wa ta'ala muqaddasan ka yi yarda cewa Allah muqaddas an fi'li ma la yanbaghi ka yarda cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai aikata abin da bai kamata ba shine kayi adalci ga Allah ka nuna kuma Allah yana da adalci shi yasa ma kusan ake cewa adalci yana da alaƙa sosai da darasin hikima in ka gane Allah mai hikima ne to kana gane mai adalci ne don mai hikima shi ke aza komi a wurin shi mai hikima shi ne bayan abin da bai dace ba to kuma mun tabbatar tun can darussa da suka wuce cewa Allah duk abin da ya yi cikin hikima ya yi su Allah duk abin da ya yi a wurin shi yake ya san me yasa ya yi shi ya san me yasa ya mutane wanga bangare ya san me yasa ya aljannu ya san me yasa ya sama ya san me yasa ya kasa kowane da hikima kaga kenan ya aza komai a wurin shi bai dauko rana daga sama ba ya kawo ta kasa tana nan dai sama a wurinta haka nan watanni suna nan a wurin su ba ga muske wurin rana kowane da wurin shi wata da taurari da duk sauran abubuwan da suke sama da abubuwan da suke ƙasa ma sai ya kiwaye cikin ruwa ba su iya rayuwa sai cikin ruwan nan suna nan kuma cikin wannan ruwan bai hiddo su bai kawo su fuskan ƙasa mu kuma mutane mai mu cikin ruwa da ya komi da yadda yake rayuwar shi sai ya aje shi a wurin kuma ya shirya mashi abincin da zai rayuwa a wurin kaga ya aza komi a wurin shi wannan a takaici ma'anan adalci kenan na Allah subhanahu wataala shi yasa zalunci dole ne ka tunkuɗe shi daga Allah saboda Allah mai yin abu ne wanda yake daidai bayan abin da bai kamata ba to yanzu bangaren dalilai da suke kawowa ɗaya daga cikin dalili kamar ma mun ɗan ishara cikin wanga manganin da muka yi na cewa bayan mun tabbatar da cewa Allah mai hikima ne magana ta ƙare daga nan kana gane adalcin Allah subhanahu wata'ala saboda mai hikima ne komi kuma da muke gani Allah ya shi da hikimar shi kariba mutum tsarin mutum cikin hikima ya yi shi sannan akwai wata ishara da za mu yi a nan wurin shin adalci shine ka raba komi daidai kamar 'ya'ya ne gare ka ka so musu wani abinci ka sai ka ba su wannan abincin kowane kashi daidai ko ko mutum ne mai mata da yawa ya sai musu abin da shine daidai in ɓangaren yadi ne wannan tana da ƙaramin jiki wannan tana da babban jiki wannan tana iya canya metar misali metar biyar wannan kuma metar uku ma ya ishe ta adalci ne ka sai musu duka metar biyar biyar ko kuma ka sai ma kowa daidai da shi shi ne ka yi adalci to mu sani a nan wurin akwai wani babban misali wanda za mu ganewa yanzu malami mai ɗalibai yana musu jarabawa kowa da irin gwalgwadon ƙudurar da ke da ta ilimi ta karatu ta sani wadda Allah ya bashi daidai gwalgwadon ƙoƙarin shi yanzu shin wanda zai samu daraja kamila idan aka yi jarabawa da wanda zai ɗan sauko kaɗan bai kai ga duka daraja ɗin ba da wanda kuma ga nan daban-daban ne tunda in ka duba cikin aji da wuya ka samu wai duk 'yan ajin gaba ɗayansu iliminsa ɗaya ƙoƙarinsu duka ɗaya komi duka ɗaya ba yiwa sai ka samu wani yahi wani haka suke to shin sansu da malami yake so sansu da yake so su yi ƙoƙari su yi ilimi su yi karatu yana ba da damar in sun yi jarabawa duka ya basu lamba ɗaya duka ya basu daraja ɗaya misali in biskan ashirin ne ya basu duka kowa ashirin ashirin kenan ya basu daidai daidai shine ya yi adalci ko ko ya ba kowa daidai abin da ya tantanta na sani ba shakka zaka ce ya ba kowa daidai kokarin shi shine ya yi adalci shine adalci anan kai haka nan mai shari'a mutane ne biyu sun zo mushi sun zo da faɗa cewa wannan ya ce kuɗin shi ne waɗannan adadi kaza wannan ya ce ai ina biye shi kaza shin idan ya zo shari'a kowa zai hidda kuɗin shi miƙdar ɗin kuɗin shi ya bashi ko kuma a'a cewa zai a'a ku zo a raba muku daidai shine ya adalci ba shakka zai raba musu daidai da haƙƙinsu shine ya adalci na'am mu sani in yi kasance kowa abin da yake nema ya zama rabi daidai daidai to nan wurin adalci ya ba su daidai daidai yadda ya kamata shine ya adalci ba kuma ya ce ba dole sai ya ɗara wani ya ɗara wani a'a kenan dai a takaice adalci ka ba kowa haƙin shi in haƙin shi rabi ne daidai a ba shi rabin shi in haƙin shi kaɗan ne haƙin shi kaɗan za a ba shi in da yawa ne da yawa za a ba shi haka nan Allah subhanahu wata'ala halittar da ya yi halittin shi gaba ɗaya ya san kowa abin da ya cancanta ya sani da daidai gwalgwadon ƙoƙarin mutum daidai gwalgwadon ibadarka daidai ƙoƙarinka da haƙurinka da kusancin da kake ƙoƙarin samu wurin Allah daidai wannan abubuwan Allah yana lissawa yana ba kowa abin da ya dace ba yiwa mutum ya cika tashi sallar dare don Allah ba don komai ba kawai khalisan lillah ya tashi yana ibada kai kuma kana bacci kuma ka zo ɗaya ba yiwa kamar yadda ba yiwa mutum kamar yadda muka ce mai ƙoƙarin neman wani arziki ya yi ƙoƙari ya sha sanyin rana kamar mai neman karatu ne in zahi ake yi shi ne ƙarƙashin zahin nan in sanyi ake shi ne ƙarƙashin sanyin nan don ya samu karatu ya zama ku zamo ɗaya kai da baka tai ko ina ka ce kuma ilimin ku ya zama ɗaya bayi yawa Wani abu ne wani na rayuwa saboda haka nan kenan kar mu fahimci adalci da sunan wai daidaitawa a'a ba kowa haƙin shi shine adalci to a yanzu dalili na biyu wanda suke kawowa suna cewa dan uwana mun yi bayanin sifofi na zati masu kyawu na Allah subhanahu wata'ala sifofi na zati kamar mi wadira iko kenan rayuwa Allah raye ne ilimi to daga nan mai irin wannan sifofin kamilallin sifofi irin na Allah masu kyawu irin waɗannan sifofin kana gane cewa ba ya yiwa ba yiwa ya ɗauko wani abu ya aza shi ba a wurin shi ba ba yiwa saboda shi ne ya yi komi shi ya san haƙiƙanin kuma komi shi ya yi rayuwa shi yi abin da rayuwa take ciki saboda haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kowa aza komi a wurin shi yadda zaka samu a cikin mutane ma akwai wanda suka san yadda suke kula da adalci suna iya aza komi a wurin shi to Allah ya fi kowa ma irin wannan shi yasa ma a ran lahira kenan idan muka haɗu ran lahira Allah subhanahu wata'ala me yake cewa fal yawma la tuzlamu nafsun shay'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun ran nan ba a zaluntar kowa ko da daidai karamin ƙwayar zarra ne ba a zaluntar kowa Allah bai zalunci sannan ba a saka ma kowa sai abin da ya aikata kaga kenan aza komi a wurin shi ba komi haƙin shi ko kuma ce Allah bai aikata abin da bai kamata ba Allah bai ɗaukar wanda ya wahala a wannan duniya ɗin cikin ibada kuma dan Allah ba dan wani ba dan so ga Allah kuma Allah ya sa shi a cikin wata ba yiwa tun daga ne muke gane kenan duk wanda suka tai akan wai Allah yana iyawa to sun tai akan kuskure dan Allah a nan bayan abin da bai dace ba shi ne adalci na Allah a wani wuri ma Allah subhanahu wata'ala ke cewa saboda mu sani ko a wannan duniya ɗin kar mu ce Allah subhanahu wata'ala wai ya azama wasu mutane abin da ba su iya kamar irin ibada yana zaluntar mu ne misali ka ce ibada tana takura mini azumi bai iya in yi shi yasa wasu suke gudu wajen gudun azumi ba abin da ba za su yi ba su ce ba su da lahiya su ce kaza su ce kaza ga yanan suna ganin kamar Allah ya zalunce su ne Allah bai azama kowa abin da bai iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai azama duk kowace rai abin da ba ta iyawa sannan kuma saboda mu kai ga shubuhohi musamman waɗanda ke kawowa wanda mutane suke cewa yanzu mutuwa misali Allah subhanahu wa ta'ala ya halici mutuwa ya sata kuma dole mutu dole ne mu mutu alhali mutane suna jin tsoron mutuwa wannan shi ma kamar Allah yana zaluntar mutane ne sai mu ce ai mutuwa amsarta da babu mutuwa da wannan tsari duka ya lalace mutanen farko da na yanzu ina za mu zauna Allah ya yi mu tanadin wata rayuwa mai kyawu wadda ba ta da ƙarshe ita ce ran lahira saboda haka nan kenan dole a mutu alheri ne ga mutum in bai sani ba yanzu idan aka bar mutane mutum ya kai wata marhala na tsuha tunda ba yiwa ka ce har tsuha a ɗauke ya ka ɗauke tsuha ina bambanci tsakanin kaka da uba da ɗa ba bambanci kenan dole ya kasance ana tahiya a ƙare wannan rayuwa ɗin a kai ga rayuwa wadda take ta musamman wal akhiratu khairun wa abqa ita ce tafi alheri insha Allah kuma ita ce tafi dawama kenan in bai yi ta akan wannan tsarin ba to lalle komai ba zai ta daidai ba sannan akwai wasu shibohi tana yawa kenan duk da wanga darasin da ya kamata mu ƙare shi cikin wannan darasi din mai zuwa mu kama sabon darasi amma za mu ƙara bayanin shibohin nan wanda suke tare da mutane kuma mu ba da amsa ko da agwalgwaje ne cikin darasi mai zuwa insha Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin